الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي شاشدة وتم بالقعدة jajiyar ko jajiyar ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ba mantawa mun ji a darasi na biyu a wannan sura mai albarka suratul zukhruf za mu tashi ko darasi na farko za mu tashi darasi na biyu a wannan sura mai albarka suratul zukhruf za mu tashi aya ta 19 muna roƙon Allah ɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu yi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرفون الله مدوك في التربية وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا suka kudinta cewa lallai mala'ikun da suke wurin Allah madaukakin ko kuma suke bayan Allah madaukakin sarki ina kan wato a matsayin mata sun ce jin mala'ikun da Allah ya halitta dukkan su mata ne sai Allah ya ce a shaidu halkahu sun halitti suna nan aka halitti mala'iku suke ba da wannan shaidar da tukkabu shahadatu da sannu za a rubuta wannan shaidar da suka bayar wai aluna kuma za a tambaye su a kai mun faɗa a wata kira'ar وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو تجرأت في كل الفتوى أي جعلوا بمعنى اعتقدوا في كل الفتوى الملائكة الذين هم عند الرحمن ملائكة تسكي قلوب وبيتي مرة وجين ذلكي إناثا بما ذلك لأن لا يتعجيه خلقه سنانا Allah ya halice su ne suna nan sun da aka halice su har suke ware gidan mata ne da dukkan jihadatin za a rubuta wannan ce da suka bayar wai tsaruna kuma za a tambaye su a kai kamar yadda muka faɗa kafin da yi ne cewa ayar za ta yi aiki a kanmu a wurare da yawa musamman daidai inda Allah yake cewa a shahidu khalqahum ka dukkan jihadatin mu kai wa hum yus'alun cewa malamai ce za ka tabbata ta a kanka cewa duk lokacin da mutum ya bada shaida misali ma mu fara ta abin da ya shafi addini ko sauka haka gayyace ka kaji ka zauna ana tabbar gada a gurin kai ba ka fitta wujahadatu wa yasalu cewa da shaida da kaje ka bayar ka yadda wani ya dauki ka yadda za ka bada shaida a gaban ka kuma kana zaune kana jin karatu da yake baragada sannan aka ba da shaida ka taso ka tutu kai ma ka fitta bi shahadatu wa yusalu ko kuma jarabawa ta tikin ne mutum bai rubi za a dau mutum a wata ma'aikata amma ba za a dau ba za a mutane ba za a dau kowa wace ne shaida kaza shi kuma bai da ita sai kai mara hanya aka waje alhali bai cancanta ba ka fitta bi shahadatu wa yusalu ba shi da result shi ma kai ko da ko da ka nemo maza da duk da duk da mujahadatu wa yusalu ai za ta shiga gurare da yawa da yawan gaske sau da haka ka dauka kawai aya ta gafiya ku faru baka ne kawai ta tsaya kai ba duk abin da kai irin abubuwan da ka gindaya to Allah zai ci ma tambaya wani bawan Allah da na sani yana nan kusan yawon nan da yanzu sosai bai da lafiya Allah ya kara masa lafiya yana da ƴaƴa mata sosai idan aka gani sai da ne saboda an taɓa zuwa da shi neman ƴaƴanka sai tambaye ka wa sai sai a ciki kake so saboda za ka ga mata sun taso kamar hudu biyar kusan kai ɗaya a lokacin wa kake so ka faɗi wanda zai ce to ko kana dalilin santa saboda me kake santa kai ne me kake so yana da dan sakin jiki da barkon in ka gaya wa me kaza zai ce ma yana baka shawara an dai da irin wannan tarbiyyun kake so wara ka hakura da wanda ka nemi wani a ƴaƴan nasa in ga kai insistin ka dace sai to dai shi kenan ka je ku daidaita amma ta da jarabta in na aura ma ita akan wannan tabiya in dai akan wannan tabiya da nake ba ka ko ta Allah zai ne jira da ke in wani abu ne ya hada ku tanka kake da abu da ya ce amma wannan tabiya da nake ba wanda take wato da ke da yariki ne na da kake yadda in dai ka ko ta akai ke da idan na daure ba ka da dariya zai ga ba wannan kitabu da aka kaga shi a da ayyanka ta kitabu jahadatu wa yasalu cewa kowace ba shi da shirka wanda tana da zaurin fushi to karka aure ta wa wanda kaza ba ce kaza misali wanda ba ta iya magana ba duk irin wannan dabi'u to shine Allah ya rubuta sarki yace wa kalu sai suke cewa law sha'a rahman da Allah ya so sai suke kawo shi da so anan da Allah ya so ba abadawo da ba bauta wa lata da uzza da manata da gubal ba duk wayannan gumakan kaji tabara ana iska kaba hujja da masiya domin masiya akwai wato kadariya kauliya sannan kuma akwai masiya shar'iyya ita kuma masiya ko irada kauliya kadariya imani yake da ita ba a kaba hujja da ita kun fahimta da jego kaddara wani abu ya faru sai dai kai imani da ba ba za ka ba hujja ba misali zan ba ku ah mutum ya tawo da mota kawai ya ce ko ta da gudu ko ya tawo ba burki kawai yana zuwa ya make ma yaro ko ya make wani ma wani abu ya mata abi kana magana zai ce ma haka Allah ya kaddara wata kila in baka wasa zai ja ma aya a cikin suratul سورة آل عمران وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل ba wani rai da zai mutu ba sai da izinin Allah Allah ya rubuta haka da ba kaga wannan ai ba dole ba haka ya kama wuta ya da ne wato mashi'a irada kauniya kadariya in kana karatu zai ce ha mala ita irada kauniya kadariya imani yake da ita to kai ya zaka wa katabna alaihi ya annan nafsa bil nafs kuma zai ka gama aya to Allah ya ce ya waje su cewa duk wurin da yake gare kawai aka ji to da haka inda ya kai gare shi ba kake jira ne shi ke nan kawai ba ba ruwan burki ba ba ba burki ya zo ogo yana ce sai ka gudu ko kuma yana jin bacci ya jago sai sai kawai haka Allah ya kaddara shi ya ja a وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس duka suna kafa hujja da wannan da cewa da Allah ya ga dama ku kalla abin da kyau zuwa gurin su dama inda in Allah baya so ka bauta wa biki ya hada kaman baki ya lisse ka ba ka ji ta fara ba tun da ya kyale ka ka je ka sha giya to kada ya ma komai domin me yasa ya baka shine za ku ana karanta kadariya da jabariya jabariya shine masu cewa Allah ne ya matsa ba duk abin da ke cikin tilasta ba shine jabariya an gane ko su kuma wanda zai suka ce a'a dan da ka tafi kai jira ko kai tata Allah bai ba san za ka yi mutu da kai har duka da su ne wanda cewa sai Allah ne ya matsa ba kai wannan kuma Allah bai ba san za ka yi ba sai da kai sannan ya sani ina rawo ga irin su almilal wal nihal ai wannan akidin suke bayani kuma wasu da yawa sun shiga cikin mutane ba a sani ba karatu yau da gobe da tauhidi shi yake kankare shi ne za ku ga malaman tauhidi su sai wanda ya karatu in mun kai magana ka ce tarihin alamai ne za in sa ka ba mutu ce ba aka ji cewa ka kalli kalmar Allah ne yi koyi akan wanda ya ga dama ko ya so wanda bai ga dama ba ba akwai da iko a kansa shi ne kusura qadirun ala kulli shay shi ne gidi Allah da iko ne akan komai kaga ba ya tsakin yanzu Allah amma alaman ya ja to ka jire wasu ka jire ki zo da haka wannan shi ne da Allah ba lokaci to ji za wanda ya yi wuta ka aka yi da wanda ya na Umar sai ce ai haka Allah ya zo lau ja rahmanu ba abadnahu irin wayannan ayoyi haka Allah ya zo sai sai na umar yake mu ba haka Allah ya zo ne yake ba hannu wa tariq wa tariq aka fakkaru aidiyahu eh Allah ne ya zo kai zo mu haka Allah ya zo ne yake ba hannu shikenan hadi yake tilka wa wanda saboda haka wannan kama dalilin ba shi da ba shi da tushe malahu bidalika min ilmi ba shi da wani ilimi akan haka inji Allah inhum ay ma ba komai suke yi ba face illa ba ce ya suna ya ci bari shine alkhar ya ci bari kawai ƙarya ku ji da kharatu Allah ya tsine wa makaryata ai da ainal kazzabu Allah ya tsine wa makaryata masu ya ci bari kawai mutum da ji za ka ce karka ce ai duk da wannan ba kaza karka Allah kin ta ji akan hukunci a kaza to wallahi ban sani ba kawai ya ji ai Allah ya ce kaza kuma bai ce ba ina tsabarin kaza a ba a kan wani to shi ne ilo min la ya tsoro ba wato ba komai bane su ba ce ne ba ce a gaje suke da kare yayi da shafi ne ya Allah ya ce
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا, وإنا على آثارهم مهتدون Allah ya ce am ajaina wa kitaba ko kuwa mun ba su wani littafi ne da min kabili kabul zuwa Qur'ani mun ba su wani littafi ne da suke hum qawm bihi mustamsikun wanda suka yi riko da shi suna da wata hujja a hannu ne da suke ta kawo ne na abubuwan za ka mutum ai ne dalili ne za ka wato gaban shi ya ya yi rabu ko kirji domin ya san dalilinsa in kai baka tambaye shi zai faɗa to shi ne Allah ya ce suna da wani dalili ne da suke da karfin hali haka mun ba su wani littafi da suke riko da shi bal ya Allah ya ce bari wannan magana kazu kan abin da suke faɗa inna wajanna alayhi inna wajanna aba'ana ala umma eh mun samu iyayen mu ne akan wani tsari shine umma wa inna ala abari mujadu wala akan tsarin su muke kiriya mu iyaye da kakanni shine wannan abin da jokani yake faɗa a fatawul kabir yake cewa eh wa irin wannan karbar ita ce sandar duk wani gajiyayye kanda duk wani da ke yi shi ba shi da dalili kawai zai jaye iyaye da kakanni muka samu suna yi eh an gane ko iya ga kullu wa kullu ajibi cewa wato kanda da duk wani da ke yi idan na wa da alayhi aba wai da kina da mun ta'ala ila ma anzalallahu wa ila rasuli قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إذا aka ce da su ku zo zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya saukar da manzansa kika zo da shi ta ji ji da hasbuna ma wa janna alaina ba abin da muka samu iyaye da kakannin mu akai yayi ce amma ka ga idan ya a duniyar je ya samu iyaye da kakanni suna zama akan tabar makaba amma yanzu gidansa babu ina da kakanni ya zabe su da da zulu da randa da murhu yanzu gidan da duk babu kayan zaman aka ce giro yanzu ba da san giro ba amma an magana a bangaren addini kuma zai ce inna wajadna alayhi ba akwai son zuciya ai da wancan gaba daya wannan su kaurauni da suwa ya duk abubuwan da ake amfani da su sai a ganka kwabo da kwabo baka canja ba domin iyaye da kakannin nan haka suke ba ruwansu da kayan gwangwani ba canja ba amma a addini sai ka dawo kai ka ce inna wajanna alayya abana bayan Allah ya aiko ma da wasu wato karantarwa yaji ne Allah ya kana abahum la ya'lamuna shay'an ko da iyayen nan ba san komai ba wala ya tadira kuma ba ta shari'a ba san an yi shari'a take ba wa kazalika kamar haka ne Allah ya ce ba arsalna min qablika min qarya min nadirin ba mu taba aiko wani ne gargadi kafin ka ba a wata alkariya wata maraya illa qala mutrafuha ba dai da masu faɗa a jinsu shine mutrafuha suka ce inna wajanna ala aba inna wajanna aba ana ala umma hakika mun samu iyayen ma kan wani tsari su ba wa inna ala atharihim muqtaduna mu kuma abubuwan da muka samu suna yi muke koyi kaga ce mutadun na kuma muktadun malai ka ce me bambanci aka ce wannan tana magana ne da kafiran zamanin Annabi alaihi salatu wassalam shi saboda alqur'ani ya zo ya ce shiriya ne ya ce shi shiriya ne amma galikar kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sannan sai suratul kuma da yake hudan wa rahmatun lil mu'minin inda ya ce shiriya ne da yake da su ma abin da suka zaɓi iyayensu da kakanni a kai giriya saboda haka da ba a ce idan ba su yi giriya ba kaga shi ke giriya a yi fata to su ma sun iyaye da kakanni giriya hadi bi tilka ke shi kuma wancan muku ta juna saboda ba su da dalilin cewa a shi kawai duk abin da suka ga an yi na iyaye da kakannin kakannin kakanni kawai irin da arabe da komai duk kyansa don rashin kyansa kawai daidai ne shi za ka ce su koyi suke yi su kuma wannan tunda qur'ani ya zo ya ce shiriya shi shi ma bari su ɗauko wani abu da zai zama kishiyar qur'ani shi za ka ce mu da duna wannan kuma suka ce muku da duna dan a bakara bayan wanda yake da lawu ta bi'u ma anzalallahu qalu bal natabi'u ma albaina alayhi aba'ana aw law kana aba'u la ya'qiluna shay'an yawwa kala shi ma abin da ya faɗa kenan saboda haka wannan shine dabi'ar to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa suna faɗan wannan wa inna ala atharihim muqtadi muna bin su ne kobo da kobo duk inda suka taka mu ma nan muke takawa ya Allah yake قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون الله مدوكين سركي يتي قال أو ذكر القل بإيجاري أما أنا قال أو لو جئتكم في أنه يجلس أو لو جئتكم بأعداد ما وجدتم عليه آباءكم إيه shin ko da na zo muku da mafi shiriya dangane da abin da kuka sami iyaye da kakanni a kai kun makale a kan abin iyaye da kakanni to ko da abin da na zo da shi shine mafi jiriya biyar da naku tunda kun kira naku jiriyar ba za ku nini ba kalu suka ce inna bima ursiltum bihi kafir to kaga ba gaskiya ce ne ma ba cewa lallai mu dangane da abin da aka aiko ku da shi ba mun kafirce maza ba mu yarda da duk abin da kuka zo da shi ba za ma mu saurare shi ba mun kafirce maza kaga wannan kira'a da kabar kenan amma da misali kun ga ya mutu cewa awala wuti duku ko da na zo muku bi hada din ba wa jakim alayhi aba'akum da mafi shiriyar abin da kuka samu yayi da kakanni akai qalu inna bima ursiltum bihi kafirun sai ka ce dangane da abin da aka aiko ku da shi mun kafirce maka shine ba da ka ce kallal waya kul da qala sai ne da kuma ya ce shine wala yake ce alqira'a tani kan ruwaya kai qira'a guda ji kamar ruwaya guda ji kaga wannan kabar da jayi gaba ɗaya yana tabbatar ma kai qira'a an ba annabi umarni na kuma ya ga ma ai ya bayi an ce fada kuma ya ba fada shikenan ba shi karo ku ga fada ɗaya ne sai Allah yake ban ta kamna yin فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين Allah madaukakin sarki yace ban ta kamna minhu wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid saboda haka sai muka yi saukar da akan tunji Allah muka yi musu azaba min al-umamil mukaddiba daga al'ummomin da suka karyata kenan bi anwa'i min al-azab da nau'o'in azaba kala kala كما فصله تعالى في قصته كما إذا الله يقرر في الكسوس سورة هود سورة دبت وسورة الأعراب لكن جبت وإلى عاد وإلى ثمود وإلى مدينة هو أن هذا وهي الأمم المكذبة فإذا الله مرة في تركيه في فوزه دوباك كذا كيف كان عاشوة المكذبين يا يا ترجم ما تريكا يا جماعة دوباك يا ترجم يا جماعة كيف بادو وهلكوا يا يتكالك تكاري وكيف تجلاه المؤمنين يا الله يا رجل المؤمنين درس كل سوء أجي رأيوا درس لما هو قوة درس كل درس لما ما درس باوي وانو كتب بوازي أما فقط يتكلم مجاني لو كبي الله يواجه يندي sai ka aura daga shekara goma kafin yanzu kafin kai an yi masu kuɗi da yawa kuma wasu har ka samu kuɗin nan suna da kuɗin amma ka aura su su zama ba ruwan gobe ka aura ka gani cewa ya ya ɗabi'a su ta kasance da wanda suke girki da wanda suke rage girki su ake su zama ba ma'auni kafin a ja aya ko a je idan bukari ka samu yanzu su ake ka kalli na baya kamata ya ce duk wanda ya zama yanzu jagora in gwamna ne shugaban kasa to kamata ya yi shugaban kasar da ya hau yanzu ya gane cewa ba karshen mulki a Najeriya ka yi shekara takwas to wanda ya shekara takwas nan bai biya gaba kana kallo a gaban idanka to kai ma za ka yi ka tafi Allah ya ji kan mala ya faru ce wata ladda da aka irin ta azumi wata shekara yana bayani akan shugaban da ya zo ana taji yana ya kalli shi gaban nan ne ya na gaba gaba da ya burin sufar sannan sai ya kalli wannan ya ce da ya zo yana muzani ya ce ka ga wannan za ka ga wani an sa 1970 kaza zuwa 70 kaza wanda da wani dai aiki kaza zuwa kaza sai kan dole ya ce wannan yayi ya tafi yayi ya tafi yayi ya tafi yayi ya tafi yayi dalil da ba sai ni jiri da kaji ce da yazo kai wanda yake kai ce kai ma za ka yi tafi haka abin da take yake kai ma za ka yi tafi za ka yi kamata duk wanda ya samu dama ya gane cewa bai ya kamata ya dama yi amfani da yado da kyauta ta al'umma domin wallahi wallahi kamar yau zai saura kowa yi yau shekara yanzu wani abu ce ma kana kallon ta kamar janta ake ba ka gani karka aunawa ko juma'a ko ranar mako da muke karatu kamar yau muka zo muka zauna ba lahadi yanzu wata lahadin har ta zo yawwa to ko da yau wannan shi ne darasin to haka shekarar ma take kawai sai daga dan ta kewayo ta kuma kewayo haka za a yi kaskace da yayi wannan musamman ba mulki abun banza wanda shi kafin ka ankara shekarar farko wata kila baka ma gane kan kujerar ba mun kujera ce mun ma'aikatan kansu da yawa baka san yaya suke ba sai ka yi la'akari da ya ɗan wannan da ya janyo da na mu'awiya ya samu matsala da sai na ali domin kasancewar san sai amirul mu'minin yana ganin a yanzu instantly da yawo ya kamata ya zakulo da suka kashe kawo shi kuma sai da Ali yana ganin wannan kujerar ba ba a gane shi rana dai a bari san fahimta wannan shi ne abu da ya kawo rashin fahimta shi yana ganin a bari domin wannan ce bargazan da fa suna cikin gwamnatin nan ba kuma zanta ba in na zake yanzu to yadda suke wancan kai ma za su yi ba yawwa shi kuma yana ganin Allah ya ce wato idan Allah madaukaki idan aka kace ma dan uwa to lalle ka nemi hakkin sa shi da aya ya bace shi kuma da kwarewa kowa ya yi jihadi kuma yi jihadi sai da hadiya ku zama akan didi domin ko shakka ba ku ka zo guri in kana da hikima kana zuwa ba ka kora kowa ba ai domin wallahi ba za a mai da shi za ka koma ne nan baya amma idan ka bari ka gane zuwa yake gungurin ka gama jar da a jiki aka gama bidin sai ga abubuwa duk ma gora za ka je kai haka ake ko kuma kana so ga da wannan wata ran aka yi ka principal ka sadar turu da ba a kuri da ku a wata makaranta ko wata ministry a kai ka za ka tuna wannan magana duk kurin da ka samu kanka ko su ba ma ne yanzu aka ce yau din nan kawai mai ta ya goro mai gurin ya ce kai ne manaja daga yau to kana zuwa kace kowa ya tafi kan wallahi za ka gane kuran ka sai dai wata muguwar ka ta ake to irin wayannan abubuwan yana ɗaya daga cikin za ka yi wato wanda suka kware a jagoranci suna bin abubuwa sannu sannu daki daki daga wannan sai wannan sai wannan domin komai ka fahimce ke ce to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce fanzo kai fa kana aqibatul mukazzibi duba ka ga yaya karshen masu karyatawa ya zama me hankali ko fada ake wani zai saurara ya ji abin da ya kamata ke ko fada ake wani ya zanto ko da yaushe kuma kana da fulani da shi in ce ya tasa yiwa zai koma ne wani lokacin da ya hankali wucewa zai zai gane wasu fada sai saurara zai amfani da abin da yake to kullum haka Allah yake ba mu misali sai yake ba ba so a ce ku ji labarin adawa mu take ba da mutanen annabi Shu'aibu sun tawaye kudi sun yi kaza sun yi kaza kawai ka tashi ka ce ka ba mutanen mutanen nan sun iya tsaya kai ma ka iya aikin da baka yi amfani da komai ba ka daure da shi ba kai da za ka gane da daure da shi sai ka ba shi labor ne sai ka ba shi aikin gini za ka ga a maja in ba ka gurin ya sace ba zumunci sai kuma yana so tashi da wuri ba aikin kirkin kulo kuka yi ba ya ce zuba simintin da yawa ragowar ya cika ma kulo ne ina ga yawa duk wannan dabi'a ce ba ga ba da rashi da kaura da gawa wai da waje yana kawo ku ai ba wanzu kai ba kana ake wata mukabbili ya dauka iya shi ta ba shi ba ce kwata kwata wanda shi ne Allah ya ce وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين Allah madaukakin sarki yace wa in qala ibrahim kina lokacin da annabi ibrahim ai usku lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya faɗa da abihi ga mahaifinsa shine zance mafi daidai wai kare ibrahim da abihi ata lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya magana ga mahaifinsa ata wannan duk tawili ne a ce babban zane a to Allah kunya waye ke shi da zai kasa gaya mana babban zane yawa saboda haka mahaifinsa ne kuma yanzu idan mutum ɗa ko mahaifi ba naka bane misali idan mutum yanzu ka taho da yaro a hannu ce wannan tankari idan kan yayan ka ne za ka ce ni tsana ne amma sai kai bayani ka ce kan yaya na ne tsana ne amma kan yaya ba ana karin bayani ba to da wahala mutum ya shiru kawai in ba dan cikin sa bane da wahala sai ya bayani wannan mahaifin ku ne eh akan mu ne amma wannan mahaifin ne sai ya dora ma bayani a kai to annabi Allah madaukakin sarki ya ce a lokacin da ka tuna lokacin da annabi Ibrahim ya magana da mahaifinsa kawai ka bari a haka ka wuce yawa wa qaumihi da mutanansa innani bara'u ya kawo matsalar a matsayin ismul fa'il yau ko innani bari'un an gane ku ya ga ba matsalar kawai zalla cewa lallai nayi barambar min ba da abu da duk awwal da ke bauta na kuma ko me in dai shi kuke bauta ba Allah ba shi ba shi da Annabi Ibrahim illa allazi fatarani banda wanda ya tsage ni mun ba wannan kalma Abdullahi da Abu Bakr bai san ba ne ba sai da wa sai da yake wucewa ko an samu sabani tsakanin wani da aka rijiya da wani mazaunin karkara ana rigima yake alal ladhi fatartuha a suratul fatir mun ba wannan farkon suratul fatir cewa ni ne na tsage ta shi ne ya gane cewa wato wannan bakar da hadin shine ai kaza cewa kullun da shi fada da dai wanda ya kaji ni fa inna hu sayadi lalle wato zai tara min shirya daliban larabci in ka zo a larabci yanzu wannan fasara da za ka yi wato tana cin a tatwi tauba misali ka fassara da alarabci zai ba ka wata ma'ana bara ku je da yake alarabci wato cewa inda da ladi fadara ni dai wanda ya kaje ni fa inda hu hakika shi wanda ya kaje ni sai ya hadi da sanin zai shirye da ni da wannan kalma take nuna cewa yanzu ba a shirye yake ba amma zai shirya shi nan gaba ko haka yake a larabci idan ka zo ka ce wani zo zai ce saufa hadi da sanin zan zo ko ba haka ba ne saufa bi tadwi da ya dawo ai da zo ba ko yana zuwa ne zai zo amma yana da maybe bayan an gama karatu kaga ai da zo ba to ji ba nan gaba kara da cewa sai hadisi da sanin zai shirye da ni yanzu ba shirye nake ba shi ne malamin take ba ba mu take ba cewa matsalar da za ta yi cewa bari ka wuce ya hadisi cewa Allah zai fara mai shiriya me yasa sai ka ɗauko layar kamar da jinki yake a addu'a mu bayar ka fassara aya da aya aida suratul shu'ara da Allah yace Allah zai khalaqani fa huwa yahdi alladhi khalaqani fa huwa yahdi annabi Ibrahim yana kallon sabi cewa wato ana cewa bayanin irin bai wanda Allah ya masa yake shine wanda ya halice da kuma ne yake shiryar da ni kare shi ba yake shiryar da ni ba zai shiryar da ni ba kare shiryar da akan wanda yake da ita an gane ko to shine bai nahu sai hadi lalle Allah yake kara mun wato shirya sai Allah yake وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين الله مدعوك تنزل وجعلها كلمة يا الله يسمعها ta zamto wato kalimatan wata kalma ce da ba shi ya kan wanzaciya ko mai wanzuwa ya kiri a cikin zuriyarsa la'allahu yarji'un ko ta biyu zuwa ga ita ita wannan kalmar ya Allah wa rabbi sarki ce bal bar wannan magana bal mata'atu haula mun ji da waɗannan dadi wa aba'u da iyayensu hatta ja'ahu bil haqq hakka ya ga zo musu rasulun mubin da kuma manzo wanda yake mai bayani sai fito da abubuwa a cikin to wannan ayar waje ala kalimatan sai sanya ta ta zanto wata kalma ya kamata ku bin babiri babiri yaudu ila maza ita ne ya sanya ta ta zanto wata kalma shine wa da yake ce ya ce bai wanzuwa cikin zuriyarsa ya ka ce yani la ilaha illallah ana nufin la ilaha illallah domin la ilaha illallah bai zuriyarsa man ya kolewa wato har annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ya bar duniya har bi kiyama ta tashi ba za a gushe ba ana samun ba su faɗin kalmar la ilaha illallah a zuriyarsa wa ruyana wa huwa ibn abbas qala ibn sayyid kalimatul islam ita ce kalmar musulunci wa huwa yarju ila ma qala hu jama'a wannan ma tana koma zuwa ga abin da wato mafiya yau al'umma suka faɗa me yasa to a ina za mu hararo kalmar la ilaha illallah za ba hararo ta ne ta ma'ana ba ta lafazi ba ta ma'ana ba ta lafazi ba shi ne malamai suke cewa lallai la ilaha illallah kiyaye ta da ma'ana ta ya muke ta faɗan lafazi kana shiru ta ma'ana misali cewa wa isa da ibrahim da abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budu ita kalmar shahada so ake ka kalle ta ka san ma'anarta tana da rukunai guda biyu da jaraɗai bakwai haka da rukunai biyu jaraɗai bakwai ne rukunanta annabi wa isbat kore wani abu take sannan ta tabbatar da wani mun ja faɗa wannan babu tauhidi ke ta kore wani abu da take korewa kullu ma yau abadi min dunillahi tana kore shine ma'anar dangon farko muka bikinta na biyu sannan ta tabbatar maka da kamala misali da kace la ilaha ba korewa kai ba ba wani abin bauta da ya cancanta illa Allah ba Allah wannan shine buka buka yarda kuma shine ilmin shayani da shine wasu yadin wasa da ko wannan shine alilmu bi ma'ana ko al-ilmu al-munabi ne take duk wannan kawaitin da ake kawowa guda bakwai a cikin al-mani min al-kabir duka su bakwai to wayannan fuka-fukan guda bakwai a guda biyu su ake so ka rike ma'anar da kyau cewa duk wannan kalma duk wata aya da ka biya ta dauki wannan ma'anar to la ilaha illallah take nufi in dai zaka kore komai wajen bauta ta tabbatar da bautar ga Allah to ko da baka ce la ilaha illallah da wannan lafazin ba to ka faɗi la ilaha illallah da wannan aya gaji inna ni bara'un mimma ta'budun ba ni ba duk abu da kuke rotawa annabi kenan duk wani abu da kuke rotawa shine la ilaha sai ki illa allazi faqara a tafi kenan ko yawa sai wanda ya kage ya halice ni wajen Allah kaga annabi wal isbat ko ka buga yi su tabbata shine malamin kace tabbatar da buka buki ya fadin lakaci domin ga ita a bakara ومن يكفر بالطاغوت يجن ويؤمن بالله sai su ba da auki ne yace fa kadin tamsaka bi da'watil wusta na isa bala duk wanda ya kawo cewa da abu ne da abu kullu ma ya'budu min duni llahi fa huwa tagut dirzahu duk wanda ake bauta da auki ake bauta ba Allah ba da yardarsa na ce bai yarda da saboda kira annabi Isa malaika jibrilu ko ko zairu duk ba da su kuma ana bauta mu yawa so da haka da zaka ya yi kira dagu duk wanda ya kafa cewa dagu ya yi imani da Allah ya Allah yake fa kadis kan ta hakika ya yi riko bil urwati lil kali iya bi kwai shine wala suka ce hadisi ma ya tabbatar da wato urar islam iya bi kwai ita ce ne la ilaha illallah wasu suka ce musulunci shine dai an bayyana da kyau ko yawa saboda haka shine babu ya tafi a kulli a cikin zuriyarsa shine ba da yake ce mutum zai zo ya taba da la ilaha illallah amma ba yana yin abubuwan da zai fitar da shi daga musulmi yana faɗar da baki amma ba a nake yana rusawa misali wanda zai ce la ilaha illallah amma ya je ya karbo ko ta je ta karbo rubutu a je ta rubuta ayoyin Qur'ani da da jinin al'ada ta wanke ta ta gaba wa mutum ya ga misali ya rasu a a koro wata ko a mallake mai gida kun gane ko ya toba Qur'ani yawo ko ya taka shi ko ya sarki da shi kawai yana ta faɗin la ilaha illallah kai maka amfani ba kai ba ba kai ba saboda haka kaga ma'anar ta fi kwari akan lafazin don wani za ka inda haka ne kuwa inda wani la ilaha illallah ya ga an ja to duk babukan da aka yi a rika a zarga a cikin da kaman fito da tauri ba su da amfani domin babu yadda yana zai nuna ba cewa ana iya warware ta ba ko kana faɗa to kana iya warware ta ta yaya ta aiki wa yake yawa mun wani ina ba ga bukan an nuna mun shi a bidiyo a nan nan cikin ba da nan nan mataki ne Allah shi wai raba aure a gurin sa abu ne mai sauki kuma ba ta zuwa su kawai wanda take ga mun ido ne ido take mun kawar ta ji ji ta ga waye ta dubu dari ba su take ba take take wai ba ta da take ya take jiyar ba ta ya ga ji ta yi wani goka ta kai wa nan nan cikin ba da nan nan abubuwan da yake an gaya shi ne nake ta addu'a yanzu abu da yafi damu na abu ka mai da gwamna ji ka ba shi ne addu'a da nake gawa zai ba hijwa da shari'a commission Allah ya sa ya kawo waɗanda za su yi aikin shari'a da gaske irin wayannan ba zai ke musu su ba yana nan yana jigantaka duk wa hamsin ɗari yake karɓa kuma duk cikin gurin da har cikin shagon nasu an nuna mu ɗan tsaron ne da sai duk abubuwa na dabaru hoton na da kurukuru ta samu a bidiyo na gani to irin wayar na uku mutane da ya faru da ta al'umma an ji dona amfani kuma wallahi mataki ne islam zan koti mataki ne da jinsin da dogon jin da jinsin da fike yana zaune ya sai musu abubuwa ya dau wannan abu ne dan a waje yana kasin da baro take ga wanda take ga wanda take malaka dan wannan kawantawa akan kijiyar da ta biyo ka yanzu kijiyar ta biyo wata rasa ita wai abubuwan suna yi tana gaya mu suna yi to kaga wannan kana faɗan la ilaha illallah kana warware ta abubuwa yake ba su na kulkuto ne kai yana kiran su dandama ya ilu suna ka ilu da ya yi duk wannan aljanun a guda bakwai yana kiran yana neman agaji a gurin yana ba da abubuwan da yake so a yi kuma wallahi ƴan mata da matan aure suna zuwa nan nan cikin badala daga nan zuwa kan bai fi ɗaura da saba'in ko da zai mai ya tashi naira ɗari za a biya a gani so da haka wannan shi ne inda babu a kalmar shahada ba ta warwarewa to babu da bai da amfani ana rida wannan abubuwan yanzu wanda za a ba wa qur'ani a cikin tafi karaba shi biyu na dan tiliwa karaba shi biyu ta hau kai da tsaya tsakiyar dare karfe uku daidai akan qur'ani ta faɗo na abubuwa ta sauka kudu talatin nan nan ba talatin ina gaya ba wanda za a je su samo jinin al'adar ta yi rubutu ta rubuta ya ji da shi ko kuma wannan jin mubin mubin din ita da kadai za a zaro a rubuce da shi a yi kaza duk ba mutanen da suna yi suna nan suna ga wata kila ba su ga mutum ya bi ka rike tarbi saboda bukata kawai to annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya sanya kalmar da zanto ba shi yadda mai wanzuwa ta wata hanya malamin ka ce ta hanya biyu ya sa kalmar shahada ta wani cikin zuriyarsa ta farko ta hanyar wasiya shi da annabi ya kuma yi wasiya cewa nan zai koyi da musulunci da kalmar shahada iskala lahu rabbuhu aslim kaga ni aslim lokacin da ubangiji ke yake da shi ka bi kauya qala aslamtu li rabbil alamin yace na bi kauya ga ubangijin talikai gaba daya wa wasali hali ibrahim badihi ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaga sun yi wasiyar cewa lallai a rike ne kalimatun basiya sannan sai ta hanyar addu'a sun ci gaba da yin addu'a rabbana wa ja'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim annabi ibrahim da isma'il wajibni wa bani ya anna abudan asnama duk addu'o'i ne shine malamin ka ce kai ma zuciyin za ka yi ne kai wa yayin ka wasiya sannan kuma ka rike musu addu'a lallai ki rike addini da kyau ka rike ki rike sallah sannan kuma ka rike sa sa addu'a dan ana shiga aiki aiki ne wa wannan mutum da ka ga mutum kurukuru kai iyaye da kakanni duk mutum ya bayar kai ba musulunci lokaci guda saboda wayan ya waye shi dan boko yana ganin cewa na duwa kan ya karanta shi ya yi shi za a nan ba ta niyya ta addini saboda haka wayan abubuwan su ya kamata lallai mu mu lura da kyau to wannan an sanya ta ce wanzuwa ne cikin zuriya annabi Ibrahim da hanyoyi biyu sai Allah yake la'allahu yarji'un ko sa dawo bal mata'atu haula Allah yake mun je da wayannan dadi wa aba'u da iyayensu hatta ja'ahu bil haqq wa haqq ya tazo musu wa rasulun mubin da annabi mai bayani duk annabi da aka turo ya iya bayani sai dai kawai ka ce ba za ka yi ba amma Allah yana ba ka haƙƙi wanda ya ji ma bayani ki fito ma da abubuwa fili sai Allah ya ce
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون Allah madaukakin sarki yace walamma ja'ahum al-haqq yayin da wato gaskiya ta zo musu kuwa kazu iska ce hada sihru wannan ai kaji ne da annabi ya zo yana karanta alqur'ani yana musu mu'jizat sai ce ce wannan kaji ne wa inna bihi kafirun mu kuma mun kafirce masa iwa da annabi da littafin dake wacce annabi wacce dake ake nufi in ka kafirce annabi ya ka kafirce littafin sa in ka kafirce wa littafin ka kafirce masa didi yalla yace وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم نعم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا مم.
ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wa qalu sai ci gaba ci gaba da cewa laula nuzila hadha alquran dan me yasa dan Allah ta jira shi kunya ai wanda yake gaba da kai baka tambaye sa dan me me yasa ba ai wanda gaba da kai tambaya irin wannan me yasa kaza wannan raini ne wannan raini ne ko ya yake kage ya wannan to me yasa kaza raini ne to ubangiji ce gayawa na wato laula nuzila hadha alquran dan me yasa idan ma annabi ce gayawa ai rai ne shi ba dan me yasa ba saukar da wannan alquranin ba ala rajul ga wani mutum min alqaryatin da yakin garuruwan nan ko kuma wa qalu la la nuzila wato hadha ala rajul azim min alqaryatin dan me yasa ba saukar da wannan alquranin ga wani babban mutum ba daga cikin garuruwan nan guda biyu shine laula nuzila aha wato hadal qur'anu ala rajulin azimin min alqaryatayn dan me yasa ba a saukar da wannan alqur'ani ga wani babban mutum daga garuruwan nan guda biyu wani gari da maka da sa'i wai a maka da yasa ba aiko wani ibn mutum ba ba ya fi kowa kima a lokacin me yasa ba aiko ne ba suna tuhumar annabi sannan a ɗaliba kuma me yasa ba aiko urwa ibn mas'ud al-thaqafi ba ai sai a aiko shi domin shi ma babban mutum ne ya ce sai da Umar annabi sai al- Allah ba dokokin zarge ce a hum ya kace mu da rahmat rabbi dan da su shi suke raba annabtar ne domin ar-rahma anan yana da annabta kamar yanzu a cikin yadda yanzu a cikin suratul kafir an gane ko a hum ya kace mu da rahmat rabbi shi suke raba annabtar ubangijinka da za su ce ga yadda suke so a yi ba kuma kina bane da za a bayar wajen zai ce da isa za a ba wani ko wani mukami na siyasa annabta ce Allah yake tambaye su su suke raba annabta ne ke zaba da kansa ya ba wanda ya ga dama ba ta ki ake ba yaji ne au yasinuna rahmat rabbik ya Allah yake na'anu qasamna bainahu mu ne muka raba musu ma in ga da rayuwarsu duk wani jin daɗi da suke gina yakin duniya a wannan rayuwar ta duniya ba ba an dabta ba ita kanta rayuwar da suke mu muka ba su wa raba'na ba'dahu fawqa ba'd sannan muka daga wani daji akan kai shine za ga wani sai daga ɗayan yatsu haka har duniya ta yi haka za ita zama ba da za a ce kowa zai zama mai kuɗi yadda daga ɗayan yatsun nan domin ba a haka ba ba za mu amfani junanmu ba in aka ce yanzu kowa mai kuɗi ne in yadda ta shiga ba zai kwaje ba ko ba ka bane duk motar ka tsayawa zai gyara idan ka jiyo yaji wa zai dinka sai dai kowa zai abunta yi ka Allah ya kawo dole wasu za su arziki mutu to shi ne yake rafa'na ba'dahu fawqa ba'din lalle mun daga tajin su akan sai yadda kida ba'du ba'dan sukhuriyyan domin tajin shi ne ke taji a matsayin wajen yi mata hidima shine sukhuriyyan ba iskili ba a hidima wannan ya kwaje wannan jara wanda ya ba shi kuɗi wanda ya yi wa da aiki kaza gini kai ba za ka iya ba amma kana da kuɗin ginin sai ka ɗigo burgiloli da leburori ki ma aiki shi ne tukuriyar da ka ga ba amfani ki ya amfani ka kai ka ba shi kuɗi ki ya ma aiki shi ke nan da shi ne Allah madaukakin sarki yake wa rahmatu rabbika khairun rahamar ubangijinka kuwa annabtar Allah madaukakin sarki da rahamar da yake yi wa bayan da waɗanda ba annabawa ba kai da shi ya fi alkhairi min ma yajma'una fiye da abin da suke tarawa duk wani abu da za su tara ta duniya in ba ka cikin rahamar ubangiji gonono ne ya Allah ya ce ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون نعم وزخرفا ونعم وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da sufofin da madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun ka jarabe da ake ta fama da shi ko ta waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata Allah ka jigan su da gaba iyayenmu da malamanmu masu rai kuma Allah ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani ina roƙon Allah da sunayen tsakawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya duk wanda yake cikin damuwa da tsanki Allah ka yaye masa rayuwa kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye wa al'ummar musulmi matasan mu Allah ka shirya mu su ka dora ta hanya mu daidaiciya Allah ka sa rayuwar mu da amfani mu duniya da lahira Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata da abin da muke tsoro Allah ka ijiye mana shi Allah ka kokarbarsa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma amina fi awqatina aslih halimatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين